والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته iyayena ma ta barka mu da kasancewa a wannan gari mai albarka garin kumu akko local government jihar gombe nigeria a wannan rana ta ashirin daidai ga watan ramadan shekara ta 1444 hijiriya wanda ya dace da goma sha ɗaya ga watan hudu shekara ta 2023 a lissafin turawa za mu ɗora kan darasinmu da muka fara a kan bayani dangane da halin mazajenmu a yau ko halin wasu maza irin yadda Allah ya jarrabi wasu mata da wasu mazaje masu wahalan sha'ani muna faɗin halinsu kuma mu ba da shawarar ya za a zauna da su idan zaman zai yiwu na ɗaya a cikinsu mai barin sallah mijinta baya sallah yana wasa da sallah tarikul salati na biyu tarikul baiti baya zaman gida sam na uku zul asfari mai yawan tafiye-tafiye baya zama a gida na uku na hudu jama'ul mali neman kudi shine gabansa akan komai da tauye iyalinsa bai damu ba na biyar almukhallidu mai hada hakkin uwa da uba da kuma hakkin mata ya kasa bambancewa zai iya cutar da iyalinsa don ya ce ya biya hakkin iyayensa na shida adda'iya matar malami sai haƙuri sai na bakwai za mu tashi a kansa yau sayi'ul akhlaqi mai mummunan hali mijinta mai mummunan hali ne mai mummunan ɗabi'a haka halinsu yake halin ba kyau ɗabi'ar ba kyau idan Allah ya jarrabe ki da miji wanda yake bayi da kyakkyawan hali to sai dai haƙuri zaman auren haka za a yi ta yi mutum ne mai yawan fushi bai da sakin fuska kullum a turbine ke amma fushinsa a gida ne in ya je wajen abokanansa da ob ne bashush mai yawan wasa mai yawan murmushi amma wa abokanansa amma in ya zo gida wai ana ce masa in ka sake mataka ta rena ka kaza da haka bi zai miki dariya ba bi zai sake fuskarsa ba don karki rena shi amma zai je wajen abokanansa da 'yan mata su kam zai yi hira da su har da shewa tunda budurwa ce ana neman ta ne farauto ta ake yi ko bazawara ce neman ta ake farauto ta ake wannan hali na rashin tausayi mummunan hali yakan jawo rashin tausayin miji ga matar shi mummunan hali bai da mu'amala mai kyau miji mai mummunan hali mu'amalarsa ba ta da kyau ɗabi'arsa ba ta da kyau to ya zaki ya ya'ya ya tara miki ya zaki tun kina da ɗan garma-garmarki da ɗan dama-damanki yanzu ga shi ya mai da ke ga kinan yadda kike in kin fita ina za ki je ki zauna bakin ciki ki fita tashin hankali Allah ya yi miki Allah ya baki mafita abinda aka fi so shine namiji ya zama mai kyakkyawan ɗabi'a da kyakkyawan hali dangane da iyalin shi kamar yadda yake da kyakkyawan hali da ɗabi'a tare da wasu wala na fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasana muna da kyakkyawan koyi daga annabin mu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi yake yi wa Usman ibn Maz'un magana yace da shi amalaka fiyya uswa fa wallahi inni akhshakum lillahi wa ahfadukum li hududihi annabi yace Usman ibn Maz'un hadisin ibn Hibban riwayar Aisha Sheikh Albani yace hadisi ne sahihi yanzu kai ba za ka yi koyi da ni ba ba za ka samu kyakkyawan koyi a gare ni ba abinda yake nufi ka yi koyi da ni lallai ka samu kyakkyawan koyi daga gare ni laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara allaha kaseera yace wallahi ni na fi ku tsoron Allah haka ya gaya wa Usman bin Mas'un wallahi na fi ku tsoron Allah kuma gaskiya ne ya Rasulullahi ko baka rantse ba fidaka abi wa ummi ya habiballah Allah ƙara mana son sa da girmama shi da kimanta shi da tsare darajarsa wallahi annabi ko baka rantse ba kai ne mai kyakkyawan hali da kyakkyawan ɗabi'a Allah haɗa mu makotaka da shi ya ce kuma ni ne na fi kowa kiyayewa dokar Allah manzo Allah ya faɗa a hadisi don ya nuna mana kyakkyawan hali abin so ne ya ce khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli wanda ya fi alheri a cikinku shine wanda ya fi alkhairi ga iyalinsa ni ni ne na fi kowa alheri a cikinku dangane da iyalin shi maza ku koyi da wannan sifa annabi ya ce ya fi kowa alheri ga iyalin shi to kuma ku zama masu alheri ga iyalanku mai mummunan hali mai ɗabi'a mara kyau ba mai hali ne mai na kwarai ba abun mamaki wata rana wasu mutane ko wani mutum ko wasu mutane sun zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suka ce da Allah su suna so a ba su dama in matansu sun yi ba daidai ba su ladabtar da su annabi ya ce ku je ku ladabtar da matanku wani a cikinsu da ya je gida ya samu matarsa ya rinka mata duka ya ba ta kashi shi ka ya samu hujja ya daka ta duka na gaskiya da gaske annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ji karan mace da daddare ya ji wata tana ta kuka ya ce ma hada me wannan haka sai suka ce a azinta lirijali fi darbin nisa ba ka yi izini wa maza su je su ta dukan mata ba fadarabuhunna shine suka yi ta dukansu shine wannan kaji wannan matar da kaji tana kuka ta fada hannun mijinta ne manzo Allah ce daga yau na hana ku dukan matanku kar wani ya je ya daga hannu ya bugi matar shi irin wannan duka da mace za ta yi ta kuka duka mubarra duka mai rauni duka mai kare kashi duka mai zub da jini duka mai targadarwa kar wani ya daga hannu ya bugi matarsa don matarsa ba a bar duka ba ce wannan riwayar ibn hibban ya rawaito ta a cikin sayyinsa riwayar abdullahi dan abbas wallahi yan uwana mata yau kin ga yau dinnan ba jiya ba ko yau da asubahi sai da wata mace ta kira ni yau dinnan ita na wayarta ta ƙarshe na kashe na kwanta ta ce malam tana kuka ka taimake ni ina jin karatunka da kake yi wallahi malam in mijina ya fara duka na har aman jini nake yi kuma nayi nayi nayi ya sake ni ya ki sake na ya ce sai ya wulakanta ni ya tuzarta ni ta ce na gaji dukan ya yi yawa idan na ɗauki albashi in ya zo sai ce sai na kawo kuɗin nan in je in sai wa yara uniform in bashi na kashewa ya je ya kashe wa matarsa in yi masa kaza in masa kaza ta ce malam cutar goma da ɗari ya ishe ni ga ba sakin fuska malam ka bani shawara na yi magana iyaye sun ce wai in zauna zaman ‘ya'ya na ce to ki zauna zaman ‘ya'ya radda ya kashe ki aka yi ki makabarta yi ‘ya'yan sun rasa ki sun rasa komai ai duk miji mai dukan mata mugu kenan zalimi macuci ka ji tsoron Allah ni dai ba zan iya irga adadi ɗarurrukan mata da suke kira na suna kokanta mu mace tana kuka tana faɗa cewa mijinta yana dukanta mijinta yana dukanta akwai wanda aka gaya mu wallahi malama ɗaure ta yake yi a ƙafar gadanta gadan da aka kawo mai don rashin mutunci haka zai tamke ta a jikin gado ya rinka dukanta akwai wanda ta ce wallahi malam in ya zo da gwiwansa yake dukana a gadon bayana kamar ya karya mun ƙashin baya akwai mai tsumagu dorina ya ajiye na zane matarsa akwai wanda kafin ki farga sai dai ki ji fa ya ɗebe ki da mari wannan wani irin azalimin mutum ne wannan so ya ku iyaye ku daina ba da matanku ga masu duka ku daina ba da 'ya'yanku ga masu duka ya kamata mai duka mata a ladabtar da shi kuma alkali ya kama shi ya ladabtar da shi don ba musulunci bane ba addini bane ba shari'a bace to wannan ku rubuta ku ajiye yana daga cikin matsaloli da suke damun mata a yau a gidajensu bugu da musun ransa ya ɓaci sai ya zo ya rutsa matarsa kamar yadda zai daki jakin gidansa kuma abin mamaki wasu mazan fa ko 'ya'yansu ba su yadda a daka ba amma su sun yadda su daki 'yar wani yanzu in kina dukan masa 'ya'ya in ya zo ya gani sai ya ja miki kunne ko kwanan nan da azumin nan akwai matar da ta kira ni ta ce mijina ya kira ni ya ja mun kunne yaransa ne suka yi wani laifi na mummunan tarbiya na ga abin kunya ne ma abin ya bayyana a cewa 'ya'yan nan suna wannan abin daga ciki akwai sata daga ciki akwai ƙoƙarin neman yarinya 'yar uwarsu mace ta ce na kama yaron nan na zane shi na ce karya kuma da ubansa ya dawo kawai sai je gaya masa sai gashi ya taso da kumfar baki in kika sake dukan ‘ya'yana a maimakon aurenki karki yadda duk abin da yaro zai a gidan nan kake sa masa hannu ai yana son ɗansa malam ya zan yi na ce ai an gama zance ai zuba musu ido in karnuka za su zo da shi gidan nan shiga ɗakin ki kawai ki sa sakata bakin ki alaikum duk abin da za su yi duka dai karki da ka ki kyale su tun da ya ce shi kar a da kiɗansa ranar da suka lalace duniya ta gane sun lalace a tambayi waye ya lalata tarbiyyarsu yau dan wannan zamani yaron wannan zamani a ce zai laifi ba za a ladabtar da shi ba ai dole a tsala masa tsumagiya dole ne na'am shari'a bata goyi bayan mutum ya maida duka duka ita ce ɗabi'a ga iyalinsa ko 'ya'yansa ba amma akwai na ladabtarwa yaron wannan zamani yanzu yaro yaro ya zo ya ɗaga hannu ya zage ka shikenan sai ka ce karka ƙara to me za ka ce masa sai ka ce haba a kai koya aka yi ka zage ni yanzu wani yaro zuwa ya buɗe wa kishiyar uwarsa banɗaki kawai da ta shiga sai je tura ƙofar ya buɗe ta tana wanka shi kenan sai a zuba mai ido a kyale shi saboda kai ba a dukan yaya gidanka kuma daman maganar fada da nasiha duk ana musu to an yi mai fada an mai nasiha bai ji ba ya kamata jikinsa ya gaya masa shi yasa kuke shagwaba ƴaƴanku akwai wata makaranta da ake irin wannan wai ba a dukan yara ba a dukan yara yaran kawai malami yana koyarwa kawai sai yaro ya daga hannu sai ya dura malami ashar kawai sai malami ya ce ni kaza ga ko you will see it you will see it you will see it an gama ya tafi dalibi ya bude baki ya zagi malami ko kwanan na akwai wani hoton da ake nuna a ta makaranta yara suka tsare wani malami da tsumagiya wallahi suka zane shi zazzana shi suka yi kun ga shi an ce kai da yake su su kuma ai gashi suna dukansa ya kamata dai a ƙara tunani manzo Allah ya ce waɗanda suke dukan matansu laisa ulaika bi khiyarikum masu dukan mata ba su ne zababbu a cikin kuma hajiya kina ji na karki kuskura ki ba da yarki ga inda ake duka kuma duk wanda zai yi aure ku bincika baya duka dai ko eh a baya yi to alhamdulillah amma in an ji labari yana duka to kar a bashi ma maganin kar ai kar a fara yanzu ita wannan matar cewa nayi ke baki bincike ba ta ce wallahi sai da nazo gidan na gane ashe duk matan da ya aura ya saka duka yake koran su shi ɗabi'arsa kawai in yazo zai miki duka ne kamar Allah ne ya aiko shi kai na tausaya matan nan wallahi ina uba uba ya mutu ya san ba inda za ta na ce ki je ki nemi alkali ko sarkin garinku ko ki je ki nemi yancin dan adam don wannan ɗabi'ar da ake da shi a mai da mata kamar bayi mutum ya ninki mai mace taimasa abinci taimasa wahala ta kula mai da yaya kuma ya zo rufa ta da duka annabi ya ce yanzu assalamu alaihi wasallam yanzu ɗayan ku baya jin kunya ya rufe matarsa da duka ya ta dukanta kamar yana dukan bawa sannan kuma da daddare zo ya neme ta da wace fuska to ya kamata ku sani cewa wannan dukan mata ba karanta wa musulunci ba ne wannan ta sa yanzu wasu daga cikin matan su ma idansu ya buɗe kansu ya waye idan ya daka ita ma sai ta shirya ta rama a to ai gaskiya ne ba cewa ne ta rama ba amma wani lokacin in an ƙure ka sai ga bayan da za ka yi dole ka nemi kare kanka Allah shirye mazan nan masu dukan matansu to yana daga cikin sayi'ul akhlaqi miji mai mummunan ɗabi'a mai dukan matarsa yana cikin alamar mai mummunan ɗabi'a mai zagin iyayen matarsa yana cikin alamar miji mai mummunan ɗabi'a mai zagin ita kanta matar ashar wala akwai mijin da in ya sa matarsa a gaba in ya rinka danna mata ashar yadda kika san a tasha suke ta ma saba kawai ke dan abu kazanki wallahi zan kaza ta saba ya zage ta kuma ta tsuguna ta kamai abinci ya ci Allah raba mu da auren bauta da auren wulakanci da auren cin mutunci da auren tozartuwa Allah kar ya hada ki da mijin da zai miki wannan halin yana cikin miji mai mummunan ɗabi'a mijin da yake neman mata sayi'ul akhlaqi wannan jakar tana da 'ya'ya da yawa a cikinta shi mata yake nema kuma ba zai ɓoye ba akwai matar da ta ce ni dai ni dai ya zo ya neme ni a'a amma jakarsa kullum zai yi tafiya a cike take da kwandom kororon roba wanda ake sa a amfani da shi a yi zina wallahi akwai matar da ta ce min duk ranar da zai dawo cikin dare gidana wala sai ya wankan da na ba yake kwanciya a gidana da ya dawo tsakar dare sai ga yana watsa ruwa yana kwanciya yana yana yana wanka ba wai wanka na tsafta ba a'a zina yake zuwa yi ran da bai samu abin da yake so ba zai dawo ba zai wankan ba ta ce yadda na gane daga suturarsa na gane ga alamar ya yi ta wasa an yi ta wasa da shi abubuwa sun bayyana a jikinsa ta ce mala haka yake zuwa min gida in an yi magana a ce wai a yi haƙuri a yi haƙuri zaman aure a yi haƙuri na'am yana da kyau a yi haƙuri a yi haƙuri amma ya kamata a kula da haƙƙin waɗannan bayan allah da ake shiga haƙƙinsu mutum ya maida mace kamar mai gadi mutum ya maida mace yar aiki mutum ya maida mace kamar wani robot sai yadda kaga dama za ka a sarrafa ta ba ta da haƙƙi wannan ba daidai ba ne to yana cikin misalai na sayi'ul akhlaqi miji mai mummunan ɗabi'a shegiyar rowa bakhilu marowaci ba zai bayar ba shi dai a yage shi ba zai yagu ba ga shegen kwaɗayi kuma in ya gano na wani yana so yana cikin alamu namiji na sayi'ul akhlaqi mai mummunan ɗabi'a wanda bai da kishi bai kishin matarsa ya fi kishin wata ta waje wani ya zo yana yana free call yana video call da wata a gaban matarsa ta zo ta nuna bata damu ta nuna bakin cikinta da damuwarta wannan wani irin wulakanci ne wallahi sai na dauke wayarta sai na ci mutuncinta in dai bata daina kiranka kana gidanka ba yace radda kika zage ta kika ci mutuncinta ku sai kin bar gidan nan ya yadda wallahi ya saki ta gida ya faranta wa ta waje galiban mazan nan masu ɗabi'ar buga waya wa matan banza ɗabi'ar su galiban wallahi ya fi kishin matar da take waje a kanta gida ke ka an kin zama ƙwallon mangoro ai Allah isan musu da wannan sako su ji su gyara wulakanta mace ne cin fuska ne ga mace tozarta mace ne ka zo kana buga waya wa matan banza a gabanta kai ko mata kirki ko budurwarka ce ta sunna da kake so ka aura ina jin babu mutuntawa ba darajawa ba kimantawa ka zo kana mata waya da daddare a lokacin matarka ai lokacin da namiji ya dawo gida wannan lokacin na iyalinsa ne yaya wacce yarinya za ta bugo maka waya tana hira da kai a lokacin matarka ta sunna ita da ko aurenta ba kai ba baka bata lokacin hira da ita ba amma ka bawa wata lokacin kana hira da wata wallahu alamu zaka aure ta ba zaka aure ta ba sani ba sai ka bari lokacin kasuwarka lokacin da kake shago sai ka shiga shago ka ta mata waya amma ka zo lokacin ƴaƴanka lokacin matarka kana ta buge-bugen waya kuma iyalinka tana gani baiwa Allah ta yi tagumi ta yi shiru ta yi lalle baka san ta yi lalle ba ta saka hoda baka san ta saka hoda ba ta sa jan baki baka san ta sa ba ta yi gyaran gashi baka san ta yi ba ta kyautata jikinta yadda za ka ganta ka kaunace ta hankalinka ya kwanta amma ko kallanta ba ka yi sai dai ka ɗauki waya kana kiran wasu mata yanzu kai baka tunanin kai za ka haifi yarka wani ya je mata wannan za ka ji daɗi to wannan matar ta kafa yar wani ne ka manta ƙaramar muryar da ka yi lokacin da kake neman ta galiban duk wanda yake neman mace wallahi nake gaya miki sai ya dan je ya dawo ya lallaba a ta kyautata wa tsohuwarki a ta kyautata wa kannanki kai akwai akwai wanda neman ta ake yi kawayenta ma sai da suka caba ba wai fa kaninta yayanta mahaifiyarta danginta ba wannan an gama kyauta musu a'a saboda bala'in ana santa to kawayenta ma bin su yake yana musu ihsani saboda mayan mata ne yana so amma idan mutum ya aura ta zo gidan kuma sai mai da ke kamar kara abin tattakawa karmami baki isa ba shedan ya lalata mai tunani shi sa wallahi mata su yawaita yin addu'a Allah ya ba su mazan kwarai ba wai auren ba ni aure aure malam aure nake so ni aure nake so a'a aure aure a'a ba aure aure ba Allah baki mijin kwarai wallahi akwai matan da malama sun yi auren amma sun yi da na sani suna cikin bakin ciki da bacin rai Allah ba ku ikon gyarawa daka wannan shine misalin miji mai sayi'ul akhlaq mai mummunan ɗabi'a Abu Dawuda ya fitar da hadisi a cikin sunan ɗinsa manzo Allah yana da kyakkyawan hali yana nuna soyayya ga kauna ga iyalinsa yana da kyakkyawan zamantakewa jamilul ishrati ga dawwamamman sakin fuska da murmushi da'imul bishiri ana ganin haƙwaran manzan Allah a gidansa dariya yake da iyalinsa sosai yudahiku nisa'ahu ba ma wannan ba hatta motsin jiki motsa jiki guje-guje wani abu da baka tsammanin annabi yana yi annabi har tsere guje-guje yana yi da iyalin shi yusabiqu aisha ta ummul mu'minina kuma yana ƙara mata soyayya da wannan da annabi ya gane na na aisha tana son a yi tsere tseren nan ki duba matsayin annabi sallallahu alaihi wasallama duba darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma haka zai zo fa ya cire takalminsa a gida ya ce aisha mu yi tsere-tsere daga nan mu je can wa zai riga zuwa bai da bukatar ya yi wannan tsere-tseren da gudun amma don ya faranta wa iyalinsa ya mata abin da take so kai kuma aikinka shine ka zage ta aikinka shine ka ci mutuncinta aikinka shine ka wulakanta matarka aikinka shine ka turbine fuska wa iyalinka aikinka shine idan matarka ta zo kusa da kai ka kore ta akwai wanda kora yake mata ta ki bani guri da Allah kin zo kin makale wa mutane kin kullun kina kina ta bin mutum kina damun sa ni da Allah haka za ta tashi baiwar Allah ta bashi wuri ta ce to mu kwan lafiya kuma baiwar Allah gobe sai ta sake dawowa saboda ta je islamiya an ce mata ta bi miji yanzu daidai ne ta wa'azi a ce a bi mijin su mazajen ba za a ce su bi matan ba su ba za a ce su taimaka wa matan su sauƙaƙa musu ba su ba za a ce su faranta wa matan ba yau a cikin mazaje mutum nawa ne yake zuwa a gadin ɗin gidansa a filin gidansa ya yi tsere-tsere da matarsa ko ya raba bal da shi da matarsa su ta bugawa don ya faranta mata akwai mutumin da ya ce shi ko unguwa wallahi matarsa ba ta sai ya sa ta wai a gaban mota wai ya je unguwa da ita ba ga motar ga direba ga komai wallahi ba zai ba da motarsa ba ni ba ki wani mota ba wallahi ba ki yin da mota ta je kyauti kenan fa je kyauti je kyauta si me amfanin arzikinka Allah ya maka arziki ba za ka sa matarka a mota ka kunna mata AC da sanyi kika ce daga gilas ajiya ta sha sanyi ta ji daɗi kuma ka sa matarka a gaba kuna tafiya kuna ɗan hira da ita ka sa mata farin ciki wai me yafi daɗi a rayuwa irin mutum ya sa matarsa farin ciki tullaku kuma ba tulla kuma ba to ranka dade wa zai zauna a gaban maza suna bukata a musu karatun ta nutsu yaya ake faranta wa mace ya ake shigar mata farin ciki da jin daɗi ba hirar kirki ba fita ɗan yawon shakatawa ba kaza na je wata ƙasa wata rana a cikin ƙasashen nan na larabawa wata ran wani ɗalibi ya ce malam zo mu je wani guri haka mu ɗan sha ɗan kayan sanyi da ake sha da ɗan kayan makulashe haka wurin shakatawa ne da daddare ne muka tafi wuri ne malama iya ganin ki guri mai kyau mai inganci da muka zo za mu shiga sai aka ce nan ɓangaren masu iyali ne nan ɓangaren marasa iyali to ni kuma haka na taho daga ni sai ɗalibai na sai suka ce mu shiga nan malama wuri ne muka gan shi masha Allah an inganta shi ga ciyawa ga ruwa ba sauro ka zauna ga can shaguna na siyan kayayyakin makulashe kwafi ne shayi ne gasasshiyar kaza a soyayya ne wata yar gyada ne mai daɗin ci wata irin fisfis nan da ake ɗan ci ana hira wa abubuwa malama ba magana eh ai ba za su yi ba ai ba kirki bane da su ai eh saboda ban bazo bangaren su bai can haka da na daga kai na duba sai na ga gaba daya sai ga ga wani mai gida da shi da matarsa ta saka hijabi ta sa niqabi gashi suna zaune gaba da gaba tana kallon sa yana kallanta suna cin abinci ko suna cin shayi ga yaron sa nan karami sun bashi bal yana tsalle yana wasa su suna shakatawa yaron yana shakatawa wani ga can ya zo da yaran sa uku hudu biyar suna guje guje kin san yaro in ya samu wuri ya gudu ya yi wasa shi ma kuma da shi da matar suna ta wasa abubuwa na shakatawa na ce ka ina ma wannan abun a Najeriya akwai irin gurin nan ina mu kam sai dai doke-doke da zage-zage wallahi daga gani yadda kika ga matan nan suna kawai kawai in kin ga mutum da matarsa wannan lokacin kawai kin san cewa ya waye mutanen nan larabawa nan fa akwai gurin daidai abinci wani lokacin sai ya ce matarsa karki abincin rana ya za a yi na ce karki abinci ina zuwa ya gama shiryawa zai ɗauke ta su je wani hotel mai mutunci akwai gurin iyali na family duk inda aka ci gaba akwai wurin family da zaka je da matarka kai odar abinci mai kyau kana zaune a kawo muku da kai da matarka ta cire hijabin ta cire niqabinta a wuri ne ba wanda yake ganin ku malam har da labule da gasanyi ku ci abinci ku hira ku shakata duka duka nawa za a kashe yace zo mu tafi ya je gigita matan na aka kawo wani abinci faranti guda ta ce wannan fa daga ina yace duk da ke ne ta san mata da shegen kwaɗayi matan nan ta ci ta ci ta ci ta ci ta ce ashe kana ƙauna ta haka ya ce wallahi ai baki ma san abin da ke cikin zuciyata ba da zan iya nanaka miki wani abincin in shigar da shi da na shigar miki dan Allah bai sa mata farin ciki ba aka zo za a tafi ya ga tana waiwa ya ce a miki ta kawai mana ta ce a kwarai ai mun ta kawai aka hada aka hada mata ta kawanta ta tafi da gashashen namanta da soyayyar kazanta da yar madaranta da kaza kaza dinta yanzu wannan matan mijin zai zo ya bata umarni ta ce a'a haba da Allah haba da Allah yar umran nan sai dai kaga maza suna tafiya umra alhaji wane ya tafi umra alhaji wane ya tafi umra ka tambaya ina matarsa tana kar dan mawadaci da ya san me yake yana da hali yar umran nan ya dauki matarsa ya biya mata tafi ka je ka bude mata ido ita ma ta shakata malam ta ga masallacin annabi ta kalli ɗakin kaba ta ji daɗi ku yi addu'a ka kai ta hotel-hotel ɗin nan da manya-manyan shaguna na sai da kayayyakin abinci da abin nan a gindin haramun nan ta buɗe ido ta shakata ku rinka fita sallar azahar tare la'asar tare magariba isha'i tare a gama ku ɗan shiga kasuwa ku ɗan zazzagaya ta ce ɗan ka ce ɗan tsintsinci abin da za ki ɗinta amma fa ki bi a hankali in ta ga wani mai dan abu ka sai mata malam meye rayuwar duniya ne in ba kyauta iyali ba kuma musamman akwai wadata yaya Allah zai maka wadata ka kuntace rayuwarka ka tafi ingila kai kai kaɗai ka je america kai kai kaɗai ka tafi dubai kai kai kaɗai kana ganin larabawan nan da suke mutunta matansu wallahi duk matar da kake ɗaukanta kana kai ta wurin shakatawa wallahi soyayya da za ta yi ma ya wuce hankali amma ka zo kana ta fada kai ba a damu da kai ba wallahi a gidan nan ni haushi nan ma ake ji ai dole su ji haushin ka ka tattare kudin ka kai kai kadai kake cinyewa ba mai amfani kai ba ma fa mata ba daidai da ƴaƴanka idan kana samun lokaci a sati a wata ka dauki yara ka fita da su wurin shakatawa kada ka farin cikin da suke ji wallahi ka dau yara ku fita da su ko ku je daji su dan zazzagaya su ga abin da ba su gani ba ko a kai su gidan zu ko kai su wani gurin shakatawa ka sai musu abun wasa ka dan sai musu ice cream su sha ka dan sai musu wani abu su shakata kakka ga yanda ƴaƴanka suke sha'awar ka suke son ka amma mutum yazo yana rayuwa daskararriyar rayuwa a gidan shi Allah ya hore masa ka takure ƴaƴanka ka matse su kuma ga kai Allah bai takura ka ba Allah ya yalwata maka ya baka arziki me yayi amfanin ba za ka ɗebi ƴaƴanka ka kai su gurin shakatawa ba yanzu a sallah din nan akwai gidaje na yara da ake kai yara suna wasa su yi suna wasa su ci abinci mai kyau su yi guje-guje su hau kekuna su hau dokuna su hau lilo su yi tsalle-tsalle ba wani abu na sabon Allah ba wani fasadi akwai wajen mata akwai wajen maza amma mutum sai bar 'ya'yansa a daskare ba zai kai su ba sai fada sai zagi bukutun kuzo kuzo kuzo tsakaninka da 'ya'yanka duka tsakaninka da 'ya'yanka fada tsakaninka da 'ya'yanka wulakantarwa wannan ba ita ce rayuwa mai daɗi ba wallahi ranar da na je na ga wannan mutane na ga yadda suke wa iyalinsu na ce kai tsakani da Allah waɗannan mutane sun gama da mu sun mana nisan da mukan sai dai addu'a kawai to ai mu wurin cin abincin ma daman ma ba a fiye damuwa ma wai ai wajen family ba su ku duk hotel in ka je wurin cin abinci akwai a'ili ma'ana family section ka zo da matarka sai a ce shiga can kuma sai ka ga dama mai ba da abincin ma zai zo wajenka za ka iya fita ka ce kawo min kaza ka yana waje a kawo maka me yasa ba za mu faranta iyalinmu da wannan ba wai yanzu har an juya an zama baka da aiki sai dukan matarka duniya ta ci gaba faranta wa iyali ake yi a yi rayuwa mai daɗi wallahi malam idan ka kyautata wa mace ganinta za ka yi a gabanka kamar baiwa mace tana da biyayya da ladabi in ana kyautata mata kuma duk abin da kake nema a wajenta da taimakon Allah wallahi za ta maka wannan magana ce ta gaskiya ta adalci gwanda mu faɗa amma matsin ya yi yawa Allah ba da ikon gyarawa Allah ya sa mazajenmu su fahimci faranta wa iyali wani abu ne da yutakarrabi ila Allah ana neman kusanci da shi zuwa ga Allah tunda annabi shine shugaban kowa kuma yana yi wa iyalinsa yana faranta musu dan me wani zai zo zai kuntata wa matar shi ka bar matarka hawan jini ya kama ta saboda kai ka sa mata ciwon zuciya musamman wasu da ba su da kirki idan mutum ya fahimci matarsa ba ta da gata ba uwar da za ta kai mata kuka ba uban da za ta kai mata kuka yanzu akwai wanda yana da matarsa ba gidan ma babu uban ya mutu uwar ya mutu in ba mai tsoron Allah ba ya rinka gana miki azaba kenan ya san in ya kore ki ba inda zaki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un annabi cikin kyautatawan da yake wa iyalinsa ko yana da mata tara a lokaci guda tara shi Allah ya halatta masa ya aura haka wallahi a riwaya aka ce iyayena mata duk ranar duniya sai ya bi kowace ɗakinta ya gaishe ta mijinki kam ina jin tun da ya aure ki bai taɓa ce miki ina kwana ba barin baki minti ɗaya ki tuno daga nan zuwa shekara goma ya taɓa gaya miki ina kwana? a'a kai Allah sauƙi to wani ba ma ina kwana ba ki gama ciwon da zaki ya buɗe baki ya ce yaya jiki ai shi gyambo ne sarkin san girma ba zai faɗa ba amma ba laifi ba ne miji ya zuwa gaida matarsa tunda annabi yana zuwa gaida matarsa gida-gida ɗaki-ɗaki yake zagayawa ya bi kowace min gairi masis ta ce sai ya shiga ɗakin matar idan ya shiga sallallahu alaihi wa sallama su hira su tattauna ya yi saka ya gaya mata maganganu mai daɗi ya fita wasu matan ma suna mai ɗan guziri a dan bashi dan abin sha ya sha ko dan abin makulashi ya dan taba da dadi in ka je dakin mataka ba ranar girkin ta ba ka shiga ku gaisa ta dan bude fridge ta dan kawo maka yankakkiyar gwanda da mangoro mai kyau ta yanka shi sala sala kana zama kuna tattauna tana bismillah nan ba ranar girkin ta bane amma ya nuna tana kiyarin ɗinka tana kulawa da kai idan kai mai son shayi ne ta shirya maka shayinka mai kyau da ka zo ta baka ta zuba ma ta ce gashi mata malama mata Allah ya yi su gangan jikinsu daman na hidima ne wa namiji amma in an musu abin da yake mai kyau in an faranta musu in an kyautata musu to annabi yana bi gida-gida ya gaishe su kaifa sai fada sai wulakanci to Allah ya kare mu miji na bakwai miji na takwas na takwas ne za ki zo ki bayani a nan ai kun san ni karatu na na bayar sai an bani akwai mijin da shi almutahayil ake ce da shi almutahayil mai hila mai wayo mai juyar da nassi zai nuna miki addini wallahi zai ja miki aya da hadisi amma ya ta ajiye miki shi ba inda ya dace ba akwai masu cutar matansu da wannan ɗabi'ar idan ya bincike mai tsoron Allah ne mai addini ne zai ta ce miki ai malamai sun ce kaza sai ta kawo miki maganganun da ba malamai suka faɗa ba yayi wa Allah ƙarya yayi wa annabi ƙarya yana miki hila yana miki dabara ya danne ki da ayar da ba haka take ba ya gaya miki hadisin da ba haka yake ba ko dai bai fahimta ba ko kuma yana sane ya rinka juyar da ainihin waɗannan nasoshi saboda ya samu biyan bukatarsa akwai mijin da miji mutahayil mai hila duk nassin da ya ga zai taimake shi to shi zai rinka kawo miki duk nassin da ya ce mace tabi mijinta mace ta masa kaza ayar da ta ce ai wa miji da'a ai masa kaza amma shi bai zai taba kawo miki inda aka ce annabi yana kyautata wa mata kuma annabi ya ce mace miji ya kyautata wa matarsa ba ba zai kawo miki nassin da Allah ya narkon azaba ko annabi ya faɗi narkon azaba ga miji azzalimi mai rashin adalci ba ba zai kawo miki nassin da yace in kana da mata biyu kai adalci a tsakanin su ba ba zai kawo ba mutahayil kenan da ka sai kin kula wata tace wallahi malam in ka je yana jan aya kai ka ce shine limamin unguwar su amma malam halinsa bayi da kyau tace wallahi kana taba shi da ya miƙe kamar ɗan musabaka yanzu zai jawo ayar ƙur'ani amma wallahi malam halinsa bai da kyau wata ce ga aya ga hadisi a bakinsa amma wayarsa a cike da hoton 'yan mata mutahayil to me amfanin aya da hadisin da yake jawowa yana amfani da ita ne don ta bi masa hidima aya da hadisin don ta biya mai bukata ga aya ga hadisi ga maganganun malamai ga sharhi ta ce amma wallahi malam in ya rike waya yana magana da yarinyar banza wallahi sai share awa guda kai kuma matarsa kana zaune kana jiransa amma fa da ka taba shi ba zai kawo aya da hadisi wannan mutahayil ai akwai irin waɗannan ko ya nuna miki addini ta ce wallahi wani da ya zo nema na malam gemunsa ba magana ya ɗauki hankali na iyayena suka ce a wance kin dace kin samu ustazu ga gemunsa masha Allah ya shafa masa mai ya ta kyalkyali ta ce ashe bai da kirki malam gemun daban halin daban ɗabi'ar daban mutahayil zai ritsa ki ta kawo miki ayoyi idan yana buƙatar ki sai kawo miki hadisin da manzon Allah ya faɗa hadisin Imam Tirmidhi idan da ar-rajulu zawjatahu li hajati idan mutum ya kira matarsa don biyan buƙatarsa falta'tihi wa in kanat ala tanuri dole sai ta zo masa ko da ta dora tukunya ne tana abinci ta sauke ta zo ta biya mai bukata wannan yazo yana bukata kenan amma ke kuma lokacin da kike da bukata bai zai baki aya ko hadisi ba sai nuna miki shi bacci yake ji shi bai da ra'ayi shi ya gaji ki gama shirya wa miji kina jiransa da daddare yana zuwa sai fara zagin ki da wannan daren ya rusa komai yana nuna miki ba ke yake yi ba akwai aya da hadisi kam in suna bukatar ku amma akwai ayar da hadisi in kuma ku kuna da naku bukatun wannan shine miji mutahayil mai hila mai dabara wannan haka yake hadisin tabbas amma Allah ya yi bayani a cikin alkur'ani kamar yadda kai kake da haƙƙi akan matarka to ita ma tana da haƙƙi akan ka walahunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf wa lirijali alayhinna daraja ya ku maza matanku suna da haƙƙi akan ku kamar yadda kuma kuke da hakki a kansu cuɗenin cuɗe ka yaya za ka zo bukata ka ja min aya ka ja min hadisi ni kuma idan tawa bukatar ta so ka manta da wajibcin ciyarwa kullum kana faɗa a rinka maka da'a da biyayya to me yasa baka kawo ayar da ta ce kuma dole a ciyar a shayar dole a tufatar a kula wani mutahayil duka irin waɗannan hadisai zai ta kawo miki hana ki bacci idza da ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa abad in mutun ya kira matarsa shimfidar sa ta ki zuwa fa bata ghadban alaiha ya ya kwana yana fushi da ita la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbiha mala'ikun Allah za su tsine mata har sai ta waye gari wannan hadisin bukhari da muslim suka rawaito riwayar imam abi hurairah lalle akwai wannan hadisin to ina ga mijin da kuma matarsa ta shiga matsi ta shiga bukata kamar yadda namiji yake da sha'awa ai mace ma tana da sha'awa kamar yadda namiji yake da bukata ai mace ita ma tana da bukata to ina ga wanda ya tsallake ya kaurace wa matarsa yau shekara guda jiya na gaya muku akwai matar da ta ce mijinta rabon kwananta shekara shekara yake mata wallahi to shi wannan shi kuma wannan hadisin baya aiki a kansa ko auren bauta ne yanzu alƙalai kuna jin wannan ina wanda ya ƙaurace wa matarsa shekara hudu ina mai shekara biyar ina mai shekara bakwai ina matar da ta ce yau shekararsa ashirin ban yi ido tozali da shi ba yaranmu 'yan mata har sun kai aure baffannin suke aurar da su yana ina yana kamaru yaushe zai zo kullum cewa yake zai zo ƙarshen shekara zai zo in shekara ta zo sai ce sai wata shekara ana kuma waya da shi shekara ashirin to ya yake rayuwa ya je ya samu wata ya aura a can to ta nan fa ba ta da haƙƙi kafin ka samu mutumin da yake cin mutuncin mace yake tozar takinta in ka in ka samu bahaushe ba fulatani sai dai kai fatiya kai fara mu dai a cikin musulunci a cikin waɗannan ƙabilun nan namu ban ce ƙabilu waɗancan sauran mutane ba irin waɗannan labaru marasa daɗi na sa ciwon zuciya da baƙin ciki da ɓacin rai ba za su yi rugu ba ba za su yi rugu ba ba za su yi rugu ba to duka ayoyi da hadisan sa ai suna masa aiki ne akan hidimarsa kawai ana so lalle mace ta kula da biyayya ta kula da ladabi alaji ko rana ɗaya baka ce ana son namiji shi kuma ya rinka kyautata matarsa ba ina wala hunna mithlu allazi alaihinna bil ma'ruf wal rijali alaihinna daraja da haka irin wannan in ya kawo ke ma sai ki kawo naji zan yi amma kai ma akwai naka nauyin akai أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن wannan akan mata ne fa ku zaunar da matanku inda kuka kuka zauna in ka zauna gidan miliyan dubu ka zaunar da matanka a gidan miliyan dubu kai bakin cikin gina wa matarka gida na miliyan dubu gidan shakatawa gidan hutawa kar kai bakin ciki Allah ce kar ku matsanta musu kar ku takura musu kar ku cuce su wala tudarruhunna litudayyiqu kuntatawa wannan qur'ani ne fa ba duk an karanta ba litudayyiqu alaihinna ku kuntatawa matanku liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah mai wadata ya ciyar daga wadatarsa ya ciyar da iyalin shi yaya wani zai bar iyalin cikin yunwa yaya mutum zai zo ya aure mace ya mata ciki ya tara mata yaya ya daga ya gudu ya tafi inugu yaya mutum zai zo ya dauki yar mutane ya aure ta ba ci ba sha ya gudu ya tafi ya batta in ya je garin da ya je karya sim card dinsa ai neman duniya a rasa yau a ƙasar nan akwai mazajen da suna nan suna raye amma wallahi matarsa tana nan tana bin alkali kawai ta dauka mijin ya mutu har alkali ma ya kashe aure akwai wanda bayan an kashe auren hatta je ta yi sabon aure saboda ya tafi ya batta ba labarinsa ta gaji da jira iyaye suka gaji da jira aka je alkali ya kashe wannan auren aka ce wannan mutumin gaskiya ba zai dawo baya nan bayan an kashe auren an gama komai sai gashi nan wai ya dawo wai sai kuma ya dada shiga kotu an auren masa mata wannan mutumin ya dawo ya kamata alƙalin ya tukuikuye shi ya danna shi gidan maza tukunna ya je kwashi wata uku kafin a fara saurara ƙararsa tukunna kana ina ba aike lafiyarsa ƙalau da cinsa da shansa ya gudu ya bar 'yar mutane bauta ne ko mutum ya ta gana wa mace azaba kuma ya ƙi sakinta duk mijin da yake gana wa mace azaba ganin azaba ganin azaba matukar alkali ya fahimci cewa yana cutar da ita wajibi ne raba auren su kuma ba laifi bane ta je ta nemi ya bata takarda kuma zalunci ne iyaye kuke yi ku bar ƴaƴan ku ana cutar da su wai ku ce su je su ta hakuri yana dukanta ta yi hakuri yana barin ta an yunwa ta yi hakuri yana zagin iyayenta ta yi hakuri ya kuntata mata ta yi hakuri ya kaurace mata momi ki hakuri wannan ba shari'a bane ba irin nan ne aka ce ai ta wannan hakurin ba ku nema musu yancin su akwai namijin da bai san mutunci ba sai an zungure shi sai an nuna masa cewa wannan yar fa tana da gata to amma wallahi kyakkyawan halin mu kyakkyawan ɗabi'an mu da tausayin mu da jin kayan mu sai mu kai ƴaƴan mu a aure su ai ta gana musu azaba mu sha kuka a ɗaki mu ce wance koma gida ba komai a yi haƙuri amma wallahi ba zai gyara ba hadisin da annabi ya ce duk matar da ta nemi saki ba da uzuri ba ba za ta ji ƙanshin aljanna ba ai cewa aka yi ba da uzuri ba yanzu wannan ai tana da uzuri dan me zan bar ƴata wani yana azabtar da ita yana mata azaba da yunwa wallahi akwai mutumin da ya zo ya same ni ya ce malam auren da ka ɗaura fa na kashe shi uban yarinya ne na ce alaji ya aka yi ce wallahi na kashe shi ka kashe auren ce kwarai kuwa ya ce malam ai na ce to ni ma dai ba sanin halin mijin na yi ba ni ma masallaci aka kawo mu ya ce malam mutumi malam mara imani ‘yata da mutunci ya ɗauke ta da cinta da shanta da abin sha'awa ya ganta a ƙoshe take lafiyayya yaniya budurwa ya ce malam daga zuwa wata kaza ba a kai aka ba yaniya ta zo gaishe ni sai na ga haƙware kawai da ƙasusuwa na ganta ya ga ya ce momi kwanciya kike asibiti bai gaya mun ta ce wallahi baba lafiya ta kalau ya ce ya na ganki da haƙware haka a rarrame ta ce yunwa baba mama bata gaya maka ba ai duk wata sai na turo ta tura mun yar taliya ta tura mun dan abin kashewa me ya faru tace baya bada abinci jima'i kawai ya iya amma abinci a akwai mazajen da ba zai bada ci ba ba zai bada sha ba sai dai zo nemi matarsa wannan rayuwa ce ta bauta kenan tace baba ba abinci kuma yar kirki malama mai ladabi wallahi bata zo ta yi uban kuka ta gaya masa ba amma daga ganinta ya ce kai wannan kabari zai kai ta ta bushe ta rame yana jin tsoron in ta kwanta asibiti ba lallai ta tashi ba aka kira shi aka yi magana aka ja masa kunne ya daina wannan yawanci iyaye hausawa fulani suna da wannan kawaicin mutum yarsa tana cin wahala zai kira ya ce a yi haƙuri a gyara a rarrashi yarinya ta sha kukanta a sa kanwar uwarta ta raka ta gobe kuma wallahi sai ya dada ninka mata wata tsayar yaron nan karare bude baki yace yace abin da zai iya yi kenan sai uban yace to ba za ka iya rike yata ba tunda ba za ka iya ba ka ba ta takarda ko mu haɗu a gaban kuliya uban yake gaya mun da bakinsa yace wallahi malam mutumin nan in ya kawo taliya taliya in ya kawo sai ya ce a zo a irgata tab ina ruwan dan tattali da tsimi kenan dan economy kenan yarinya ta ce wallahi malam irga mun taliya yake sai ya kwari kwaya ashirin ko goma sha biyar ya ce wannan na rana nawa yake bayarwa kudin cefa ne sai ta ce hamsin yake bani in ta ce ba zai ishe ba ce kisan dabarun da zaki ba kisan mata suna da yan hikimomi da yan dabaru ba wannan ya ku yan uwana dukka ɗabi'u ne waɗanda ba su da kyau a cike suke a gidajenmu na aure ba abin da za mu ce sai dai mu ce Allah ya kare Allah ya kiyaye wanga karatu na wani yau na san maza ma ba za su saurare shi ba a ba za su so shi ba kuma ni yanzu na shirya na sani ko dai ta hanyoyi nan ko ta waya zan sha waya malam wani irin karatu ne wannan haka wannan wani irin bayanai ne malam wannan ai ai duk an nuna kaza kaza ne a akwai hakuri gaskiya ce maka mana Allah shi albarka ina amfani da wannan dama akwai wasu mutanen kirki yan arziki yan tiktok da suke bin mu yan tiktok mata da maza da suna bin karatukan nan su suna iya gane junansu suna nan mutane ne dubu ɗaruruka wajen miliyan sun ji labarin wannan ƙoƙari da ake a wannan gari na kumo na taimakon marayu da shekara a wannan majalisi mai albarka suka ce a matsayinsu na almajiran malam wanda suna jin abin da ake su ma sun ba da gudunmawarsu na taimakawa marayun nan da za a ba su taimako nan da 'yan kwanaki a cikinsu wani ya ba da dubu ɗaya wani ya ba da ɗari biyar akwai mai dubu biyu akwai mai dubu uku akwai mai kaza har sai da suka haɗa kuɗi ya kai kusan dubu saba'in da biyar ban taɓa ganin su ba wallahi ban san su ba ni ba ma ganin su nake ba tun su ne suke gani na amma suna bibiyan karatun ne a tiktok 'yan tiktok ne waɗannan to kun ga hatta 'yan matan nan da ake cewa 'yan tiktok tiktok ɗin akwai na kirki a cikinsu kenan akwai 'yan arziki to in ma akwai na banzan sun ba da gudunmuwa muna musu addu'a Allah shirya da su don haka sun bugo waya sun ce da sunan wannan majalisi da wannan karatu da suke saurara sun ba da gudunmu wannan a taimaki wannan marayu kudi naira dubu saba'in da biyar kuma sun aiko kudi insha Allah ta'ala yau din nan na tashi za mu tura kasuwa za a je a siyo kayayyaki da za a ba waɗannan samari a waɗannan marayu wala Allah wanda ba mu kammala musu dinki ba mu siya musu yadiddika mu kammala ko mu biya musu kudin dinki ko kuma mu sai musu wani abu wanda za mu faranta musu a matsayin su na marayu kuma za mu yi muku bayani da abin da aka saya insha Allah za a dauki hoton kayan da aka saya da receipt din da aka sai kayan da adadin kayan za a nuna muku ku gani kuma ranar da za a raba kayan wa yaran insha Allah za ku gani Allah muku albarka Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya ba ku lada haka ake so a samu mutane masu kishin addini daga nesa ma suna iya taimakon bayan Allah su agaza musu Allah shi albarka muna godiya kwarai da gaske kuma iyayen yaran nan suna godiya kwarai da gaske abu na biyu yau insha Allah a wannan masallaci yau za mu fara sallar tahajjudi yau sallar tahajjud daman na san mata suna kokari suna zuwa wani lokacin matan ma sun fi mazan yawa yawa Allah ya saka da alheri a in Allah ya so yadda me yake faruwa ne idan Allah ya so yadda za mu tada sallah karfe 1 da rabi kuma za mu idar da sallah karfe awa biyu za mu yi insha Allah ko awa biyu ba kaɗan tare da addu'o'i da komai in Allah ya yadda da haka daga yau har zuwa ƙarshe akwai sallah a nan gurin a zo a yi sallah a roƙi Allah a yi ibada in mijinki ya baki dama alhamdulillah in bai baki ba ki tashi a daidai lokacin ki ta yi in babanki ya baki dama alhamdulillah bismillah amma annabi ya ce la tamna'u ima Allah masajidallah kar ku hana mata bayan Allah zuwa masallacin suna so su zo ki zo ki sallah ki addu'a ki roki Allah addu'o'in da ake ki ce amin watakila anan zaki samu rahama watakila anan zaki samu dacewa a zo cikin mutunci da sutura ta mutunci da kame kai da kame baki da kuma bin doka da oda ga yan hizba da za su ba ku wurin da za ku zauna kuma kowa ta zo da shimfiɗarta da tabarmarta da sallayarta ko kafet ɗinta ta shiga sahu ta daidaita ta saurari karatu ba wai ta zo ce ta bacci ba akwai masu zuwa sai su kwanta su nade haka sai an ji an yi rukuyi Allahu akbar sai ta tashi zumbur ta gama baccin ta kuma sai ta kabbara a shiga sallar da ita bai halatta ba mutum bayan yayi bacci ya karya alwalar sai zo ci gaba da sallah Allah ba mu dacewa kuma ina shaida muku yau 20 ga wata in Allah ya sa da ranar 26 za mu rufe wannan karatu ranar 26 da ikon Allah ranar 26 shine zai kama ranar talata ranar talata ni kuma insha Allah laraba yawar haka ai na kusa isa Kano da yaddar Allah ware kuwa ni ma zan tafi garin mu inda na fi wayo ware da gaske Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya muku albarka Allah kuma ya amfanar da mu Allah ya ba mu dacewa eh bari in dakata anan insha Allah mu dan yi dan break haka na dan minti biyu uku sai kuma mu dora abin da za mu yi na gaba insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh